ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 26 ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1440 wanda ya daidai da 4 ga wata biyar na ji biyar ne ko? shida ne? biyar ko? hudu to na hudu ga watan 12 shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ihya usunna wa ikhmadul bid'a littafin da babban malami shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasinmu na 58 a cikin wannan littafi mai albarka a darasinmu da ya gabata muna nan cikin ainihin wato babi na 21 inda malam yake bayani akan al'amuran da ya shafi wato azzaka yanka abinda ya shafi yankan layya yankan suna da sauran ainihin wato dabbobi da za a yanka da kuma yadda shari'a take bukatar in za a yi yankan a yi da ladubban da ya kamata a kiyaye to a ƙarƙashin wannan ne malam ya kawo mana wasu bidu'o'i duk a ƙarƙashin wannan babi daga ciki akwai wajen sanya suna akwai sanya wasu laƙubba wasu ainihin wasu laƙabubbuka ko laƙabobi wanda ba a same su ba daga magabatan wannan al'umma na kwarai wanda sunaye ne ko kuma laƙubba ne waɗanda suna ɗauke da wato tazkiya tsarkake kai kamar irinsu zakiyuddin muhyiddin alamuddin shamsuddin kamaruddin da sauran ire-iren waɗannan sunaye to malayin kuntuna karatun da ya wuce satin da ya gabata ya ce irin waɗannan sunaye ba su halatta bisa ga abin da ibn alhaji ya tafi a kansa a cikin littafin sama da khan yake cewa domin a cikinsa ya ta'ayyanu alaihi an ya tahaffaza min hadhihi albid'ati allati ammat biha albalwa yace musulmai su yi taka tsantsan da kiyaye kansu daga wannan irin bid'a wadda ta zama ruwan dare ga duniya wanda ainihin wato mutane suke sanya wa 'ya'yayensu wasu ainihin wato laƙabubbuka ko laƙabobi waɗanda babu su a zamanin farko na sahabbai da tabi'ai waɗanda su ne mafiya alkhairin wannan al'umma su ne kamar waɗannan sunayen da sunaye ne waɗanda suke masu kyau a dinga sanyawa to da ba za mu rigayi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sanya su ba da an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna amsa irin waɗannan sunaye sai mala ya ce ba ka ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tare da matarsa ummul muminina ainihin wato zainab ya tambayi sunanta a lokacin ta ce sunanta barra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamaci wannan sunan ya canza mata suna ya ce wannan sunan akwai tazkiya a cikinsa akwai tsarkake kai allah ya ce kuma falatu zaku anfusakum da aka sai ya mai da sunanta zai ya mai da ita zainab haka lokacin da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa wato ummul mu'minin juwairiya ita ma sunanta barra amma annabi ita ma ya canza mata suna ya sanya mata juwairiya kamar yadda muka karanta duk a satin da ya gabata to sai malai yake cewa baka ga imamu al-hafiz an-nawawi imamu al-hafiz an-nawawi rahimahullah yana daga cikin malaman da suka zo na ƙarshe-ƙarshen ainihin wato karnukan da suka zo daga baya amma shi kansa yana ƙi ƙi mai tsanani na wannan lakabin da ake sanya masa ko ake ainihin ambatansa da shi na muhyiddin ya nuna rashin ƙinsa ko ya nuna rashin san wannan suna da yadda yake kyama a dinga kiransa da wannan lakabi na muhuyiddin shi sa wani daga cikin manyan mutane ko manyan malamai na shafi'iya wato ya kasance idan zai kawo wata magana ta imamun nawawi sai a ji bai ce muhuyiddin din ba sai ce yahayan nawawi kala yahayan nawawi yahayan nawawi ya ce kaza to sai yake cewa inna sai wani daga cikin mutane yake ce masa to ya baka kiransa da muhuyiddin wanda wannan lakabi ne wanda yake akwai girmamawa ga shi imamun nawawi sai ce ya zan ambace shi da sunansa sunan da kai yake kyama lokacin da yana raye bayan ya rasu kuma dinga kiransa da wannan suna tun yana raye ya nuna baya son wannan lakabin to ya kuma yanzu ya bar duniya zan dinga kiransa ban kira shi da wannan sunan yana raye ba sai bayan ya rasu to kaga ashe da ake cewa imamun nawawi muhyiddin shi ma ashe ba so yake ba to duk mun ka karanta wannan malam ya ka kawo mana ainihin wato abubuwa da yawa har ya kawo mana wani dan wato wata yar dabara da shedan yake da ita wajen abin da ya shafi sunayen nan ya ga cewa ya hargitsa wa mutane lissafi ya ce da yana daga cikin makirce makirce irin na shedan game da abin da ya shafi sunaye da irin abin da ya zuba a cikin abin da ya shafi sunaye na guba mai dafi baka ga mafi yawan sunayen shari'a inda suna ne irin na shari'a yawancinsu za ka ga sunayen mutane za ka ga inda wanda shari'a take bukata ne za ka ga ko dai mai sunan kaji ana bautar da shi zuwa ga Allah a ce abdullah abdulrahman abdulra'uf abdulrazak abdulwahab abdulhakam da sauransu za ka ji sai dai wannan sunaye ne da yawanci shari'a tana son su kuma sunaye ne masu kyau ko kuma ka ji sunayen annabawa irinsu ibrahim irinsu ismail irinsu ishaq irinsu dawud irinsu muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauransu irin sunayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irinsu sayyidina abubakar umar uthman ali da ire-irensu allah ya kara musu yadda to waɗannan sunaye ne masu kyau kuma sunaye ne da ambatansu yana daga cikin abin da zai saukar da albarka a cikin al'umma to shedan da ya fahimci cewa in ya kyale babun sunayen nan ya ci gaba da tafiya to shi fa zai zamanto ba shi da ainihin wato wani rabo da zai samu abin da ya shafi sunayen mutane da haka sai ya raba mutane ya kalle su sai ga mutanen mashirik ma'ana mutanen gabashin duniya mutane ne da yawancinsu suna son alfakari suna son ɗaukaka to da ya tashi sai ya shiga musu da wannan sunaye na izuddin sharafuddin amaruddin izuddin muhuddin da ire-iren waɗannan sunayen sai ya shiga musu da su saboda tunda mutane da masu san ɗaukaka da fice yana tallata musu wannan sunayen ya suka kama shi kenan sai ka ji sai su wannan sunaye ya yawaita a cikinsu ba su san makida ce ta shaidan ba mutanen magarib kuma yayin da ya fahimci cewa mutanen magarib su ba su damu da wata ɗaukaka ko a san su ko a kan ba masu ba su mutane ne ma masu tawalu'u masu kankantar da kai to su ma duk sai ya zo ya lalata musu sunayensu sunaye ne masu kyau suka sa amma duk sai a gugutsire su ko a datsa farko a datsa karshe ko a datsa farkon ka ji ana faɗar karshen ko a datsa karshen a bar farkon kaman zakariya sai ka jance ya'u ko kaman ibrahim sai ka jance ibro misali kaman muhammad ya ba misali sai ka jance ainihin wato madu madu haka dinga jance madu ko isma'il kuma ka jance ila to duk za ka ire-iren waɗannan kaga ba za ku samu cikak ya sa da an saboda yin kyalar sunan yadda yake zai yi wa mai shi tasiri kuma albarkarsa za ta sauka a gida to shi ma sai ya zo musu ta wannan sigar ba su san makida ce ta shedan ba duk sai ga ga sunan yaro mai kyau amma an gutsura farkon an gutsura ƙarshen ko an gutsura farkon an ba ƙarshen ko an gutsura ƙarshen an ba farko ishaq sai a ce isiya aka je irin wannan ko isiya to wannan duk yana daga cikin abin da muka karanta satin da ya wuce don a yi takatsantsan a yi hankali ga abin da ya shafi ainihin wato sunaye قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قلت هل يجوز نداء العالم أو الكبير باسمه شيخ عثمان دان فوديو يتي idan kai mai tambaya ka yi tambaya ka ce shin ko yana halatta a kira malami ko wani babban mutum da sunansa na yanka ba tare da an raba masa wata idafa ba ba tare da an ce sheik ustaz akaramakallah malam wane ba tare da an yi wannan duka cire wannan title din duka jefar in doctor ne ka cire doctor din in prof ne ka cire prof din in alaramma ne misali ka cire alaramma kawai ka faɗe shi da zunzurutun sunansa muhammadu ghali misali shin ya halatta malami ko kuma wani babban mutum a unguwa kamar mai gari ko mai unguwa ko wani fitaccen mai kuɗi ko wani babban mutum a cire lakabin a cire alhajuwa ne kawai a cewa ne ko wani shugaba maimakon a ce honorable ko his excellency ko distinguished duk a cire su a watsar kawai a kira shi da sunansa haka to sai mala ya ce irin wannan ya halatta Allah ya sa kun fahimta shine ma'ana hal ya juzu ni da'ul alim shin ko ya halatta a kira malami awul kabir ko wani babba bismihi da sunansa qultu mala ya ce amsa sai na ce wa fi fatihil mubin ya zo cikin wani littafi da ake kiransa fatuhul mubin sharhil arba'inan nawawiyya wato sharhi ne da aka yi wa littafin arba'una hadith arba'una nawawi domin yana da shuruh da yawa malamai da yawa sun yi wa wannan littafin sharhi to daga cikin sharhin shuruh da aka yi wa ainihin wato arba'unan nawawiyya to akwai wani littafi mai suna fathul mubin waye wallafa wannan littafin sai ce liwahidi asrihi ga wani malami wanda yake shi kadai gayya ne a zamaninsa wa faridu daharihi a lokacinsa ba irinsa shi kadai ne al'imam shihabuddin ahmad ibn hajar al-haitami fi sharhi hadith jibril fi mahalli nida'in nabi sallallahu alaihi wasallam ba alhaitami ba ne alhaifami ne bisa saboda sunayen guda biyu ne akwai ibn hajar alhaitami ba shi ba ibn hajar alhaifami bisa to shi ne ya wallafa wannan littafin sai a gyara don nan ya sa maka haitami to kuma ba haitami ba ne haifami ne wannan babban malami ne a lokacinsa a sharhin da yawa hadithin nan na jibril alaihi salam fi mahalli nida'in nabi sallallahu alaihi wasallama bi kauli ya muhammad wato a wajen da shi jibril alaihi salam ya dinga kiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya muhammad ina jin za ku iya tuna hadithin nan mashhuri hadithi na biyu cikin arba'un nawawi inda ya ce ainihin wato baina ma na hannu julusun ko inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin iddala alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'ar la yura alai atharu safar ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد kaga bai ce ya rasulullah ba bai ce ya nabiyallah ba bai ce ya akramul khalqi ba bai ce duk bai faɗa ba kawai sai ce ya muhammad akhbirni an islam kaga ya zo ne a matsayin ɗalibi mai neman karatu amma da ya zo bai girmama bai faɗi duk wani title da ake yi wa malami ba kawai sai ya ce ya muhammad akhbirni an islam annabi sallallahu alaihi wasallam bai fusata ba bai fushi bai ce ka kira ni dan rashin kunya ka kalle ni ka ce mun wai wani an fahimta ta wasu manyan mutane ɗayan allah ya ji kansa ya rasu ɗayan kuma har yanzu ana na ana ta jan shekaru wata rana to ba su da fahimtar juna tsakaninsu shi kenan wata rana shi ɗayan ya zo duk dattawa ne ɗayan ya zo wucewa sai ya ga wancan shi malamin suna tattaunawa da shi da wani to da yake shi ma ya manyanta shi wannan wanda ya taho din kuma ganin nasa ba sosai ba sai da ya zo sai ya sallama sai shi mai gidan da malamin ya zo wajensa sai ya amsa sai ce a alajuwa na kai da waye sai ya ce ni da alaran ma malam wane ne ya ce wane dai wane dai abba wannan malamin sai ya zabu da ya miƙe ya ce ni za ka ce wane ya ce an ce ma wane sai kokawa manyan mutane ne a kama wannan a rike ka kace mun domin ba wane bane kai waye kai a rike wannan a rike wannan har sai da wani ya zo na Allah ya ce maka ya ce to kai kama mun wannan tafi da shi shi kuma wannan aka zo aka tarar rashinsa shi wanda aka zo wajensa ya ba da girman duk da ake bukata ya ce ni da alaran ma malam wane nan ya ce wane dai haɓa shi kuma kamar an tsikara masa allura an gama sai ya zumbure mike ce ni za ka cewa ne an fahimta da zubi da aka za ga irin wannan akwai to kaga ga mala'ika jibril da ya zo annabu bai masa faɗa ba bai ce yanzu dan rashin girmamawa baka ce ya rasulullah ba baka ce ya nabi allah ba kawai ka zo ka ce mun ya muhammad akan wannan malamin yanzu ne sai a fasa fatawar sai ta sababi har mintunan su wuce ce a karfa kalla lokaci yayi ba a yi karatu ba saboda kawai an kira sunansa ne ko amma tun da abin da aka zo tambaya gaba ɗaya bai tsaya kan wani suna aka kira shi da shi ba kawai tambayar ya fahimta ya ba da amsa ya ce al-islam huwa kaza huwa kaza huwa kaza ya sake tambaya sa akhbirni anil iman nan ma ya sake bashi amsa akhbirni anil ihsan ya bashi amsa akhbirni an sa'ati ya bashi amsa akhbirni an amarati ya bashi amsa har aka yi hadisin kissa ce mai tsawo aka gama ba ji inda annabi ya faɗa dan me yasa ya ce mai ya muhammad shine malam ya kawo ainihin wato shi ibnu hajar al-haythami sai ya kawo wannan hadisin a matsayin hujjar yana halatta ba da niyyar wulakantarwa ko kaskantarwa ba sunan malami ya zamanto an kira sunansa ko kuma wani babban mutum a kira shi ba tare da an raba masa alaji ko malam ko kaza ko kaza ba bi kaulihi ya muhammad sai ibn hajar al-haythami sai ce fihi a cikin wannan hadithin jawazu nida'il alim akwai halaccin kiran sunan malami awul kabiri ko wani babban mutum a unguwa ko a gari bismihi da sunansa walau minal muta'allim in ta kama koda daga ɗalibi ne ko ɗalibin nasu zai iya kiransa da sunansa kai tsaye sai ce wa mahalluhu sai dai a inda za a iya yin haka a inda za a iya faɗar haka a faɗi sunan kawai illam ya'lam karahatahu lidhalika idan shi ɗalibin ya san malaminsa baya kyamar haka in ka san malaminka baya kyamar a kira shi da sunansa in ka kira shi da sunansa baya wani damuwa to amma gaskiya mu a yanayin da aka tashi da al'adunmu ma za a ga duk malamin da ka cire sunan ka cire title din ka kira shi da sunan to a gaskiyar magana a mu'amalar da muke a yau kayi rashin kunya kuma ba wanda zai dauka da wata kyakkyoda ba wanda za ka ce a yi da kyakkyawan niyya ka faɗa a duba malamin da kake karatu a wajensa ka cire title ɗinsa ba malam wani ba a kar makalla ba waye kawai ka ɓalla mai sunansa ko to sai malam ya ce amma ƙila ana iya tashi a wani yanayi yanzu ka duba za ka to yanzu mu ɗin duk za ka ga sunan manyan malamai da wani lokaci sai an an yi sa'a ko daga ƙarshe a mai addu'a ko waye amma sunansa za a ce baka gani kamar yadda bukari ya faɗa a littafinsa ba kaji sai an yi sa za ka game cewa imamul bukari kamar yadda imamul bukari ya faɗa a cikin littafinsa za ka ji wani kawai abu dawud ya faɗa a cikin littafinsa ka duba turmizi yana nan imamul sai an yi sa za ta sami cewa imamul turmizi ah yo ga maliku ma ya faɗa kaza kaza kaza ko bayan irin wannan kaji ana faɗa to sahabbai ma za ka ji an ce abu huraira ma ya ruwaito hadisi kaza kaza sai dai a ce radiyallahu anhu to wani ma ko radiyallahu anhu ma ba lalle ce kawai zai ce Abu Hurairah Abdullahi dan Abbas ai ya ce kaza ya ce kaza an fahimta to sai ya zama to su a yanayin irin wannan wuraren duk kaga ba komai to amma mu a yanayin mu sai ya zama to idan an fahimci shi malamin baya so ba a yi masa idafa ba tunda sunan nasa ya zama mudafun wa mudafun ilaihi to ba a in ba a yi idafa din ba zai ji ba daɗi to kar a kira shi da sunansa ba idafa din amma an fahimci malami baya kyamar haka dan an kira shi da sunansa babu komai wa illa mala yace in kwa in ba haka ba ma'ana in an fahimci malam baya so to kana ala sabilil wad'i min qadrihi sai ya zamanto a'a ko kuma wa illa ala wa illa kana ala sabilil wad'i min qadrihi sai kuma inda mutum yayi hakan ne kawai dan kawai ya zubar da mutunci na wannan malamin ya zubar da darajarsa ayo kaman wani ne yace kaza kawai sai ka ji kaman wani sa'ansa ko wani abokinsa wai ya nuna ba wannan nan ba komai bane ko kuma ai sa'ansa ne tare suka taso ko kuma ai unguwarsu daya ku da kuke ta wani kabbara kuna girmama shi kuna waye a nesa kuke mu ga gida ga gida wanan da muke ga gida ga gida dan haka sai zaman to wannan wanan da yake faɗa ku kuna ganin malamin ku ne shi kuma yana ganin ai shi bai karantar da shi ba ko kuma in ku malamin ku ne ai shi abokin sa ne ko sa'an sa ne ko kaza din sa ne ko kaza ko makocin sa ne ko dan uwan sa ne ba dan haka sai zaman to ta irin wannan sigan na kaskantarwa da zubar da daraja to anan ma bai halarta ba kamar shi wancan da na ba da labari a ce a ce alaran mamalan wane ne ce wane dai wannan al'ada ce ko kuma kaskantarwa ce kaskantarwa ne ya nuna kai ne kake ganin sa alaran ma din ni ba alaran ma bane a waje na kai kake ganin sa malan ni a waje na ba malan bane shine ma'anar abin nan ko a ce wane ko shek wane kaza ya ce oh su wane an zama shek o wane ne kuma ya zai ustaz wane fa baka san shi wane fa ake cewa ustaz nan ko shek to kaga wannan kaskantarwa ne ko kuma a'a yana so kaga kaskanci ne wannan ita daukaka ba Allah ne yake ba da ita ba Allah ne yake ba da ita a gani shi yasa aka ce dan fulani wallahu alau bi sihhati wannan kissa din aka ce yaje maka sau daya aka ce alaji ya kuma zuwa aka ce alaji aka kuma zuwa yace alaji ya ce a haba wuce na sai dai annabi ta kuma ai ya zai je na farko alhaji na biyu alhaji ya yi ta zama alhaji kenan ya kamata a dinga samun ci gaba a samu rank a dinga kara masa ya je na farko alhaji ya yadda to da ya je na biyu alhaji shi ma ba wani dan title da za a kara kuma zuwa aka ce annabi alhaji ya ce sai dai annabi jo an fahimta to waɗannan abubuwan ne ya kamata a duba su saboda haka idan ya zamanto kamar labari ne kawai yanzu za ka dinga jin ai ana faɗa wani lokaci a labari ne kawai ba wai da niyyar wulakantarwa ko wane ne ba tunda malamin ba a gabansa wani ana labari sai a ce ai wane ya ce kaza a rediyo baka ji wane ba kamar malaman nan duk da suke wa'azi ko a rediyo ko abin nan sai ka ji ba a ambaci malam din ba ko shek ko ustaz ko kaza kawai ka ji kamar yadda wane ya faɗa ne amma shi wanda ya faɗa haka ba wai ya faɗa ba ne dan ya nuna maka wanan nan ba wani abu ne a'a kawai dai labari ne kuma yana ganin kamar ya zama ba wani abu bane tunda ba a gabansa bane wani lokaci za in a gabansa ne zai abin nan in kuma a bayan idansa ne kila baya ce masa malin zai faɗi sunan kawai to ala ayi halin da malin yana ganin in babu wata matsala da shi ko wata damuwa ma'ana abu biyu ya kamata a kiyaye shi malamin nan ko babban mutum din nan a yanzu misali ka je gaban gwamna kawai shikenan ba wani his excellency ba wani mai girma gwamna ba wani ai za ka ko sunan ma ba a kira in ko za a kira yanzu in gwamnan Kano ne sai an ce his excellency dakta sai an sa wannan dakta din an fahimta sannan a ce abdullahi umar wane misali to yanzu da za ka je kawai ka miƙe a gabansa kawai ka ce abdullahi umar ganduje mun zo gabanka shi ma ina ganin duk mutanen gurin ma za su gaba baka baka abin nan ba ko to yanayin ne haka ko ka je misali fadar mai martaba sarkin kano kawai ka je gaba ɗaya ba ai ina ganin sai an yi kasa-kasa da mutum wannan sai zan yi wa mutum ladabi sosai sosai an fahimta a hakan ma za a gan kaje sai kana magana kana tuntubi ana hattara ana gaya maka cewa fa nan fa kalmomi zaɓarsa ake kana faɗa ana hattara dai hattara to balantana kawai ka miƙe ka ce to muhammadu sunusu na biyu mun zo gaban ka kaza ba malam ba tunda ya fi son a ce man malam kaga sai inda ka ce malam mai martaba malam muhammadu sunusi na biyu ko to kaga shine akwai girmama a ciki amma duk ka cire malam ka cire mai martaba duk ka cire komai ka watsar kawai ka ce wane to za ga a kasar hausa gaskiya tsikar jiki ya ta dinga tashi shi ma ko ba shi ma in ma shi bai ji komai ba to wayanda suke gurin sai sun dan ji wani iri ba daɗi in ma wani abu kuka je nema to za a ga kamar tun daga nan ma kun faɗi musamman a yi rashin sa'a da aka je ba a yi nasara ba a tun da ya tashi ya fara wannan bayanin kai baka ji yadda ya kira shi ba ka je wajen wani irin wannan mutanen ka ce kaza mafhum to wannan shine dan haka in ya zamanto wanda aka kira shi babban mutum din baya kyama dan an kira shi da wannan suna baya ki ɗaya ke ko kuma shi malamin na biyu kuma ya zama an faɗa ba dan reni da wulakantarwa ba to in an samu wa'annan abubuwan guda biyu sun kammala shi kenan ko da ba dan renin ba in ya zama to shi baya so to ka kai kai a matsayinka na ɗalibinsa kaka kira shi da sunansa kai tsaye ko da ba da niyyar kaskantarwa kai ba in kuma yana so ko da yana son a kira shi to in ya zama da niyyar kaskantarwa ne ya halatta bai halatta ba wali mukhalafatihi ma'ati da minan nida li ulaika bil alqabil azima yace me yasa yace wali mukhalafatihi kuma saboda sabawarsa shi wanda ya ambaci wani mai girma da sunansa kai tsaye to ya saba da ma'akida abinda aka saba da shi minan nida'i na kira li'ula'ika ga irin wa'ancan mutanen bil alqabil azima da title mai girma da lakabi mai girma wannan a al'adance an saba in gwamna ne an saba akwai lakabin da ake ma'ana ake rataya masa akwai title ɗinsa idan sarki ne misali akwai title ɗinsa in malami ne akwai title ɗinsa in wani mai kuɗi ne akwai title ɗinsa in wani babban mutum ne a unguwa akwai title ɗinsa an saba da haka to abin da ya sa ba a so ka kira mutum da sunansa na farko ko dai ka faɗa don ƙasƙantarwa ko kuma baya son ba a ce masa alaji ko kaza kaza ɗin ba ko kuma na uku ya zama ka saba da abin da aka saba da shi an saba in za a kirawa ne ana ce man malam in za a kira wani alaji ake ce mai in za a kira wani kaza ake ce masa intaha qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce wa bima taqarrara ulima daga abin da ya tabbata din nan ulima yanzu an san anna dida a gairihi mimman yastahiqu tawqir ashe mutum ya kira wani annabi sallallahu alaihi wasallam tunda mun ji wancan hadisin mala'ika jibril ya zo ya dinga kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa to sai ya ce wa bima taqarrara sakamakon abin da ya gabata wanda abin da ya tabbata ulima daga nan mu masu karatu ulima za mu iya sanin anna nida a gairihi kiran wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba mimman yastahiqu tawqira daga wanda irin mutanen da sun cancanci a girmama su bismihi amma ka kira irin wannan mutum da sunansa kai tsaye ghairu haramin ba haram kai ba in har akwai wani wanda ya cancanta a girmama shi a ɓoye sunansa annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa an gane wa inna ma huwa khilaful aula kawai iya abinda za a ce ka saba wa abin da shi yafi abin da yafi sai ka bashi sai kai abin da ba shi yafi ba kawai shine ya kamata ka ce a karama kalla sai kawai ka kira sunansa ya kamata ka ce alhaji sai kawai ka kira sunansa ya kamata ka ce yallaɓai sai kawai ka kira sunansa na fata an gane to shine malam yake cewa kawai abinda mutum yayi ba haram yayi ba kar a ce ya kira sunan wani malami da sunansa ko ya kira a ce ya aikata haram in ba haram yayi ba kawai khilaful aula yayi abinda ba shi yafi ba illa an yata'azza bihi sai fa in mai sunan yana jin ba daɗi yana cutuwa in aka kira shi ba a sa title ɗin ba ya jarabtu da wannan title ɗin a yanzu ko baban mutum yanzu ka je ka rudu da wannan kawai ka je ka samu babanka ba abba ba baba ba alhaji ba malam kawai ka ce ka ji wannan karatun kawai ka je ka ce wane na'am na fata gara fahimci karatun nan da kyau kun gane ko kawai mutum ya ce to haka karatun da yake to kawai ni na je gida kawai ita ma hajiya na dan ce wata hajiya kawai wancan zance shi ma kuma baban gaskiya sai dai hakuri tun da na ji karatun nan ni kawai kaza zance ba fa haka aka ce ba akar makallahu yawa in mutum zai yanzu kamar yadda na ambata yanzu duk wanda ya kira babansa da sunansa a al'adance a tsari na kasar amma kaga yanzu misali zaka ji a a a na na aisha ta ruwaito hadithin sayyidina abubakar ba sayyidina din ba baba ba abba ba komai kawai za ta ce abubakar misali wato ire-iren waɗannan abubuwan baka gane su ba za ka sha wahala wani lokaci al'adu ne yanzu ka je wasu guraren duk wannan sakaye-sakayen ba a yi an gane in ka je wasu guraren su kuma al'adunsu girmamawa shine kaza ba irin yadda mu kuma muka ɗauki girmamawa a nan ba yanzu wani gurin ne mutum ya je zai iya gaisa da babansa zai ba wanda za ka yi wani ka dinga su sunkuyawa ba wanda za ka yi wa kuma ko irin wajejen sokoto din nan in ka je za ka sai dai haka kawai sun kana so ka girma mutum ne dai kai masa haka in kai haka kawai shikenan shine gaisuwar shine girmamawa kaga al'ada ce ila wani gurin kuma in ka je sai ka kama mutum ka rungume shi ka shafa gemunsa ka girmama shi an fahimta kama an karama kalla malam umar da farin gemun nan kana zuwa kuka haɗu da shi ka rungume shi kawai ka kama gemun ka shafa ba komai kana matsayin ɗansa ko jikansa girmama shi kai to amma yanzu a ƙasar hausa ka zo ka rungume kamar dattijo malam umar kawai ka shafa mai gemu ai ina jin sai ka ji ka inda ranka ko a abin nan a ce wani ya shafa gemun babansa wayannan abubuwan wani lokaci sukan koma zuwa ga al'urfu al'ada to idan ya zamanto in an kira mutum ba a sa lakabin ba aka kira shi da sunansa zai ji ba daɗi ya cutu fa ya baƙa ta harimu to haramcin sai ya zamanto ya tabbata sai a bar shi sai ya zama a haramci domin ka cutar da ɗan uwanka musulmi kuma bai halatta tun da shi in an faɗi wannan yana jin ba daɗi kuma yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa ka dinga kiran mutum da sunan da ya fi so in akwai wani suna da shi ya fi so ba sunan tsokana ba ne ba sunan kaza wani za a ga yana da sunan rana ko sunan kaza in ka kira zai ce ni fi suna na muhammadu wani to ya gaya ma kila nauyin ka yake ji shi sa yake ansa ya gaya ma sunansa kaza to yana daga cikin kyautatawa ka kira shi da sunan da ya fi so ina fata an gane fa in qulta mala yace to in kuma kace akhbirni akhbirna ba mu labari anil kunni kunyi shar'iyya ko kuna shar'iyya idan kuma ka tambaye ni kace to ba mu labari game da alkunya irin ta shari'a wace irin alkunya ce ta shari'a wace irin alkunya ce shari'a ta ce ya halatta ayi irin baban wani da za a ce ko ko umman wance misali in mace ce to alkunya kenan qultu qala fil madkhal ibn wato dan fodiyo yace قال في المدخل ابن الحاج يا فدا a cikin littafin madkhal yace wal kuna wal kunal mashru'a wato al kunya wadda ta wato al mashru'a wadda aka shar'anta an yukanna ar-rajul bi waladi shine ayuwa mutum al kunya da ɗansa au bi waladi gairihi ko dan waninsa dan dan uwansa misali shi bai taba haihuwa ba amma ya rike dan kaninsa ko dan wansa ko ya rike wani cikin yan uwa sai a dinga yi masa lakabi da baban wani in kuma yana da ɗansa na cikinsa sai a zaɓi ɗaya daga cikin ƴaƴayen ka san wani lokaci yara ne dama masu sanya wannan alkunya a ƙasar hausa da yawanci ba mu bane ba kai ne zaka dinga cewa ku dinga ce mun baban wani ba kawai ɗanka da ya fi shiga cikin yara da waye kawai shikenan da an ganka baban wani ne ko shi kuma wannan da ya dan girma shikenan in ba Allah ya sa yana da wani abu da zai zama to sunan ya ci gaba da binka ba to sai a manta kuma sai yara su sake duba waye kuma ya taso a gidansa an su sai su kuma mai da sunan lakabin sai ya koma ko alkunya sai ta koma kansa dan haka dai alkunya shine mutum ya yi wa kansa alkunya da sunan ɗansa ko ɗan wani cikin 'yan uwansa wa kadhalika almar'atu haka ma mace tukanna bi waladiha za ta iya yin alkunya ana iya mata alkunya bi waladiha da danta ummu ruman ko ummu wance misali ko ummu wane aw bi walad gairiha ko dan da ba nata ba na yar uwarta misali ko yayata ko kanwata ko wasu wani cikin yan uwa kama warada anhu alaihi salatu wassalam kaman yanda ya zo daga annabi alaihi salatu wassalam fi hadithi aisha a hadithin da na aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda hina wajidat ko wajadat diyayi ko ka karanta jimun din da fataha ko da kisra ko ka ce wajadat ko wajidat lokacin da ta shiga damuwa ala kauniha lam yakul laha waladun akan ba ta da dan da ta haifa tukanna bihi da za a dinga mata alkunya da shi don in ka karanci matan annabi za ka ga suna da alkunya yawancinsu ko ummu salama ai ba sunanta bane alkunya ce ko ummul masakin kaga alkunya ce to sai ya zamanto ita na Aisha tana damuwa tunda bata taba haihuwa ba ballantana a dinga mata alkunya da danta to saboda dadadawa da farantawa da irin irin wato iya soyayya irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam baya son matarsa ta dinga bacin rai sai ya bata wata kofa ya bata wata dama wadda za ta daina damuwa فقال لها عليه الصلاة والسلام سي النبي عليه الصلاة والسلام يتي takanna bibin ukhtik ki dinga yin alkunya mana da dan yar uwarki shine hadisi na biyar da muke karanta a cikin arba'unan nawawiya an aisha ta ummul mu'minina ummi abdullahi wani zai ce ah to ai an ce na aisha bata taba haihuwa ba kuma ya ake ce mata ummi abdullahi dan yayatta ne asma binti abubakar yayatta asma'u binti abubakar ita ce ta haifi abdullahi an bayyanta kaga danta ne da aka sai take yin alkunya sai a ce aisha ummu abdullah uwar abdullahi tare da cewa bata taba haihuwa ba amma ta yi kunya alkunya da yar dan yayata shi yasa sai anan malai ke cewa zaka iya yin alkunya da danka ko alkunya da dan dan uwanka in ba ka da dan ko ba baka taba haihuwa ba ko kuma a'a kila dan dan uwanka shi ya fara zama a wajenka kafin Allah ya fara baka naka da aka sai zama kai ma mutane da yawa ma ba musu bayani ba sun dauka kai ka haife shi da kanka so saboda haka sai kake alkunya da shi yayi tun da gana na Aisha tana damuwa bata taba haihuwa ba da za a samu wani cikin yayanta ya mata alkunya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki daina damuwa tunda yar uwarki ta haihu ai ta haifa miki ke ma kin haihu da aka in kika tashi ki alkunya alkunya da danta kuma na Aisha sai ta ji sanyi sai ake ce maimakon a ce mata Aisha ko da yaushe sai a ce Ummu Abdullah sai ta ji daɗi an yi mata alkunya kaga ashe saka ya sunan nan yana da daɗi ko yawwa saka ya sunan yana da daɗi ga ina na aisha ta damu ba a bata ba a mata alkunya ya'ani abdullahi bin zubair ma'ana shine abdullahi dan zubair radiyallahu an wa kadhalika yajuzu takanni bil halati allati shakhsu muttasifun biha kamar haka kuma ya halatta a yi wa mutum alkunya da wani hali wato a yi alkunya da halin da mutum ya sufantu da shi ka ji ana cewa wani mai baru ila ma'abocin tattabaru ne an fahimta ko? ai a ƙasar wata ana wannan ko akwai shi ne ana eh saboda tasirantuwa da kowa ya san shi harkar tattabaru shine a unguwar an san shi a kawai ka jana ce mai mai baru ya halatta inda ba shine yace baya san wannan baya san wannan alkunya ba kowa ga sunansa kuma ya halatta ma za a faɗi sunan a ce in an faɗi suna a ce mai baru sai a ɗauka ko babansa ne mai barin ko kakansa ne kowa kawai lakabi ne alkunya ce kila da 'ya'yansa ma da waye duk suna wannan wani lokaci zaka ji ai wani sai ka ji ana wani title a wani gida za ka ga wani lokaci title ɗin sana'a ne wani lokaci gurin zama wani lokaci ire-iren waɗannan to sai mala ya ce ya halatta a yi mutum a yi wa mutum alkunya da wata sufa da ya siffantu da ita sai ya ba da misali ka abi turab kamar abi turab alkunya wace ce alkunya waye wannan aliyu bin abi talib annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa alkunya da abi turab saboda wata rana sun dan samu ainihin wato kasan harkar zamantakewa da iyali haka abin yake wata rana kai ka saba ko a saba maka to sun dan samu sabani da na Fatima ya dan ji ba daɗi haka kawai sai ya fito ya zo masallaci ko shimfiɗa babu kawai ya kwanciya sa a cikin ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ina yake tace to mun dai dan samu abun nan da shi kuma dai ya fita annabi ya je ya same shi shine ya ganshi ya burkida a cikin ƙasa duk ƙasa ta abun nan sai ya tashi yana ai sai hakuri a bi turab aka karkade masa shikenan zai zama abi tura an fahimta wa abi huraira shi ma ba sunansa bane lakabi ne alkunya ce abi huraira sunansa abdurrahman bin sakhar ko da yake akwai sabani game da sunansa amma wannan shi yafi shahara abdurrahman bin sakhar amma kai yanzu ba an gaya maka wani in za a yanka shi wallahi bai san sunan abi huraira abdurrahman bin sakhar ba ko kamar yadda wannan yadda misalin da na baka wani wallahi tun da ya tashi shi wani a mai baro ya san shi bai san sunansa na yanka ba kuma tun da ba suna ne da yake kyama ba duk kowa ma haka dan haka sai an faɗa ce ah wai dama sunansa kaza ce wallahi ni ban taɓa jin wannan sunan ba sai yau to abi horara shi ma ba sunansa ne na yanka ba an ce ma abocin kyanwa ne yana son kyanwa domin hirra horaira din kyanwa kenan yanzu aka ce baban magi an fahimta saboda yadda yake son tattabara abin nan kyanwa yake ta'amuli da ita to irin wannan ka siffanta da wata sufa ba laifi ko sana'a haka dinga cewa wani kaza a dinga yi maka alkunya da sana'a ka dinga yi ma lakabi da sana'a ba komai kara ce bi isa lismul fusuqu ba'da al-iman wani ya kawo wannan ayar an fahimta shi zama ne ce ya halatta irin waɗannan wa qad su'ila malik an tambayi imamu malik imamu daril hijra radiyallahu an ayyukan nasabi shin karamin yaro shi ma zai iya alkunya karamin yaro ne shi ma a dinga ce masa baban wane ko irin su baban ko da ke baban gida ya shi kaga da abin nan amma da shi ma irin wannan ne ko baban gida ko baban mutane bai yi aure ba yaro ne ballanta za ya girma ma a ce mai baban gida wani gidan wai in akwai mai sunan ko kuma kawai a dinga shi ne irin wannan misali baban gida baban mutane da kuma me to baban nan shi ma duk ma'ana kenan na'am baban hajiya to kaga baban hajiya yaushe girma har ya haihu ya haifa hajiyar to shi yasa shi yasa suka ce shin karamin yaro shi ma za a iya masa alkunya irin waɗannan sunayen to za mu ji qal imam malik sai ya ce la ba asa bi zalika ba laifi ba laifi a cewa mutum baban mutane ko baban gida ko baban hajiya din da wanda ya faɗa da sauransu ba laifi faqila lahu sai aka ce wa imamu malik kannai tabu naka abul qasim to ai kai ma kana yi wa ɗanka alkunya da abul qasim kuma yaro ne karami kana ce mai abul qasim faqal imamu malik ya ce amma ana ya ce ni fala afalu ani bana ce masa abul bana ce masa abul qasim walakin ahlal baiti yukannunahu mutanen gidan ne suke masa alkunya da abul qasim eh za ka ga kai ma hakan za ka ga wani ana shi kiran dan nasa yake ita kila mata gidan ce sunan babanta ne ko sunan kaza kawai ta ce baban hajiya ko ko baban gida amma shi kila mai gidan a ce ah wai da ma sunan dan kawa ne kullun sai je su suke ce masa haka haka aka ce imam malik aka ce to ai kana cewa danka kana masa alkunya da abul qasim ya ce a mutanen gidan ne suke yi masa alkunya da abul qasim ba ni bane an fahimta amma da saban Allah ne ya gaga zai hana su eh yace mutanen gidan ne yace amma ana fala af'alu ni bana yin haka bana kiransa da wani abul qasim walakinna ahlal baiti yukannunahu sai dai mutanen gidan ne suke masa wannan alkunya fama arabi zalika basan kuma ni ban ga wani laifi a cikin hakan dan sun masa alkunya da baban mutane ko baban gida ko kaza na'am Hmm. na'am ba wani matsala wani na dabo eh eh a to kaga yawa ai kaga ya sha bamban da wannan karatun shi wannan yana nan wancan da muka yi wancan satin yana nan shi lakabin kaban wancan wanda muka yi na wancan satin eh na'am eh yawa eh sai aka sa masa wani lakabin shi ma ba komai eh musamman ana so ya sufantu ko ya tasirantu da irin wannan zubar eh amma in ya zamanto ainihin sunan nasa a wani tabarruki na mai suna ya kaga bai kamata sunan ya bata ba eh wannan ana maganar alkunya ko lakabi eh ba irin wancan wanda gaba ɗaya dama in ka kira shi kace to me yasa aka sai ga wani yaron sunansa biyu to alkunya ce ɗayan ko lakabi ne to in aka ce lakabi ne to kaga ya shigo karatun mu na yau an fahimta wa alaikum salam na'am a ga ya ba a kyala wannan ɗandara ya mugu ke nan wannan ha gaga harkar dare kuma malam wa min shaidu gasikin iza wa kaf an ce a nemi tsarin sharrin nemi tsarin aiki ne ba irin su ci tumu ci wake ya gaga da irin wannan ya dan kaji wajen katafa da sauransu karatu ya yi yawa yanzu wasu abubuwan da an daina su an fahimta qala ibn rushd rahimahullah ibn rushd Allah ya masa rahama yace qauluhu fadin sa fi takaniyati sabi game da yi wa yaro karami alkunya la ba'asa bi zalika da aka ce an tambayi imam malik ya ce babu laifi ya dullu abinda wannan babu laifin take nufi ala anna tarka zalika ahsana inda ma'ana imam malik barin yin wannan alkunya ga karamin yaro shi yafi babba kan wanda yake ya kai ya haihu yana da ɗa ko yana da ɗan uwa da yake kula da shi ya alkunya da wannan wannan babu komai ga nana Aisha ta yi amma yaro karami da bai ma girma ba ballanta na yi aure ballanta na abin nan kawai a masa lakabi da a yi masa alkunya da baban wane yake cewa to wannan imam malik da ya ce babu laifi abinda wannan babu laifin take nufi an na tarka zalika inda za a haƙura a bar yi wa ƙaramin yaro alkunya ahsanu inda hu shi ne fa kyau a wajen imam malik in ji almajirinsa wanda shi ya fi kowa fahimta irin yaransa yaran malaminsa walidhalika qala fi kunyati fi kunyati ibnihi shi yasa da aka tambaye shi game da alkunya ɗansa shi imam malik sai ya ce wa amma ana fala af'alu amma ni bana yi ma'ana bana kiransa da wannan alkunyar walakin na ahlal baiti yukannunahu mutanen gidan ne suke masa wannan alkunya kaga da abu ne mai kyau da shi ya fi kyau to da imam malik shi ma za a samu yana kiran ɗansa da wannan alkunyar wa inna ma kana tarkuhu ahsan abin da yasa barin irin wannan alkunya ga karamin yaro yafi kyau a ce ba a yi masa alkunya din ba lima fi zahirihi saboda abin da ke cikin zahirin maganar ko alkunyar min al-ikhbar bil kadhib na bada labarin ƙarya da kace baban gida wa ya haifa na fada aka ce baban hajiya wace hajiya ya haifa kamar kana bada labarin kace baban hajiya labari kake bayarwa wannan yaron da kake kallonsa yana da ya sunanta hajiya haka kuma ake nufi ba eh to sai ce abin da yasa imam malik yake ganin a dai hakura a bar shi kar ai wannan alkunya ga karamin yaro shi yafi saboda wannan saboda kamar in an yi wa yaro alkunya to kamar ana ba da wani labari wanda na kanzan kurege ne da aka ce baban hajiya kamar labari kake bayarwa cewa wannan yaron ko baban gida wannan yaron da ka kalla mutanen gidan nan dishi ya haife su na fata an gane o kaga wannan kamar sai ya zama fatan alkhairi ne wannan zai mafi zai mafi wannan abul khair eh kagan Allah ya taimaka ya tashi wannan sunan ya bi shi baban alheri kaga alheri ya samu ya an samu gata eh kaga wannan ba za ka same shi yana yana ruwa ba za ka same shi mai kyauta ne mai kaza ne mai kaza a ce kai wannan sunan ya bi shi wallahi duk inda ya zauna kuma sai ya yada alheri kaga ya zama abul khair eh wannan sai ai tafa'uli da irin wannan sunan li'anna sabiya mala yace domin shi karamin yaro la wala da lahu ai ba shi da da to ya za a ce baban wani kuma yaro karami fa'in ƙulta idan ka ce fama hukumar tasmiyati bi asma'il mala'ika ina hukuncin raɗawa mutum sunan mala'iku ka jibril kaman jibra'il ai muna da jibrin jibrin da yawa to shin ya halatta a sawa mutum jibrin ko mun kaila mika'ila ne ba sai a ce mun kaila ina hukuncin sanya wa mutum jibril da ake cewa jibrin a ƙasar hausa ko mika'il da ake cewa munkaila ko ridwan to shi dama kaga wannan suna ne wanda akwai hadithin da ya zo da wannan sunan an ce kamar bai inganta na fata gane wa ma ashbahahuma da makamantan irin wannan an fahimta yana jin da ban taba jin raƙibu ba ko akwai ko a titi raƙibu eh ka taba ji ana samu ko a ba aƙibu ba aƙibu da ban raƙibu eh ana samu ka taba ji ba raƙibu to kaga kila za a samu a cido ba zulkiful a kwarai kuwa zulkiful kaga gashi yana da wahala amma annabi ne kwarai kuwa to sai malam yake cewa wa ma ashbahahuma da makamantan irin waɗannan sunaye me hukuncin sanya su inji shehu Uthman dan fodiyo qultu yace idan mai tambaya ya tambaye ka wace ansa zaka bashi dan fodiyo yace inna zalika makruhun sanya irin waɗannan sunayen dai makaruhi ne a sanya su a sanya wa mutum suna daga cikin sunayen mala'iku makaruhi ne kama zahaba ilaihi imamuna maliku dan fodiyo yace kaman yanda imam malik shine mazhabarsa akan wannan ya tafi cewa makaruhi ne ba wai haramun fa makaruhi ne a sanya wa mutum suna daga cikin sunayen mala'iku sai ya kuma cewa hal yadkhulu isma malik fi tilkal karaha shin sunan maliku shi ma zai shiga wannan karhancin tunda mala'ikan da ke kula da wuta shugabansa ya sunansa maliku to shin yanzu sunan maliku shi ma yana daga cikin irin sunayen da makaruhi ne a sanya wa yaro tun da an ce a makaruhi ne a sa jibril ko a sa mika'il da sauransu to shin maliku ba li'anna malikan aidan ismun min asma'il mala'ika domin maliku shi ma sunaye ne daga sunayen mala'iku ƙultu ɗan fodiyo ya ce la ya dukuru ya ce shi maliku ba zai shiga cikin wannan karhancin ba za a iya sa wa yaro suna malik me yasa ya ce li'annahu la ya ta'ayyanu li malakin faqat sunan ba yana ayyanuwa ba ne a iya mala'ika kawai shi sa shi kansa imam malik din kaga sunansa malik ya ce me yasa ya ce li'annahu la ya ta'ayyan ba suna ba ne wanda ba ya ayyanuwa sai ga mala'ika kawai ba mala'ika kawai ake cewa malak malik ba malik fa'in ƙulta mala ya ce idan ka ce fama hukumu a tasmiyatu bisayi asma ina hukuncin raɗa miyagun sunaye sunayen da wato ko dai ba a san ma'anarsu ba aka sa ko kuma ana ganin ana ta ana ta sassawa yara don haka kawai mutum shi ma ya sa amma inda za a ɗauko sunan a sa shi a sikelin awo mugun suna ne to ina hukuncin sanya irin waɗannan sunayen waɗanda suke suna ɗauke da ma'ana wato ma'ana wadda take mummuna ultu dan fodiyo ya ce inna zalika makaruhun ya ce shi ma bai dace ba makaruhi ne a sanya wa mutum wani suna wanda yake da mummunan tasiri ba daidai ba ne makaruhi ne ya ce wa fil madakhal ya zo cikin littafin madakhal na ibn hajj wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yakrahu al asma annabi da kansa sallallahu alaihi wa sallam yana kyamar wasu sunaye mithla harb kaman harb harb ha'ur ra'un ba harb annabi baya son wannan sunan wa murra da murra annan baya son wannan suna wa hanzala da kuma hanzala shi ma annabi baya son wannan suna hanzala an fahimta yawa hanzala domin har kaga fada kenan yanzu kagan ka sa dan ka fada to kuma ai kaga shi kenan ka haifo rigima kenan an fahimta yawa kaga kaga ni har sunansa fada tashin hankali kai da kanka ka sawa kai da kanka in ka ce har tashin hankali kana kiran tashin hankali sunan ɗanka kowa kiransa yake tashin hankali kaga Allah ya kiyaye in ya girma murra kuma ɗaci kenan mur ina jin ana cewa mur ma ko hanzala hanzala shi ma wata wani abin nan ne mai ɗaci guna ko kwartowa shine hanzala to kaga wa'annan sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam an ce duk baya son su kamar yadda imam muslim ya ruwaito hadithi da abu dawud alkathir min al-asma sun kawo dewa daga cikin sunaye allati gayyara annabi sallallahu alaihi wasallam sunaye dewa annabi ya dinga canzawa mutane a zamanin sa fa min zalika daga cikin irin wannan akwai hadithin da imam muslim ya fitar a cikin kitabul adab babun mustahabbancin canja suna mummuna zuwa suna mai kyau sai kawo hadisin da lafazinsa daga abdullahi dan umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja sunan asiya asiya bil ayn akwai asiya wacce mata fir'aun ba shi ba asiya bil ayn da kuma sad asiya annabi ya canza wannan sunan wa qala anti jamila yace ake ba asiya ba dai ke dai jamila ya mai da ita daga asiya ya mai da ita jamila ba fa asiya irin wanda muke sawa ba dan ba da ainun bane wancan an fahimta asiya bil ayn yace imam abu dawud a cikin sunan dinsa kitabul adab babun canja suna mummuna sai kawo hadithi daga usama ibnu wato akhdari yace wani mutum ana kiransa asram asram sunansa kenan mai datsewa shine asram mai yanke abu mai katsewa kana fin nafarin ladina atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin tawagar mutanen da suka yi ta zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa annabi yace masmuka ya sunanka qala ana asram yace ni sunana asram qala manzo Allah ce bal anta zur'a yace a kai shuka ne a ba yanki ba girbewa ba sai dai shuka aka sa masa zura aka mai da shi ya ce ba ka daina ke ka daina amsa sunan asram sunan ka zura an fahimta daga ciki akwai hadithin da ainihin wato imamu abu dawud ya ruwaito dai har wa yau a cikin adab yake cewa hadithin abi sa'id wato daga sa'id bin musayyib daga mahaifinsa daga kakansa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya cewa kakan sa'id bin musayyib sayyidu tabi'in sa'id bin musayyib kakansa annabi sallallahu alaihi wasallam dan kakansa sahabi ne to kakansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace kai ya sunanka qala huzn me huzn bakin ciki larabawa ke ya sunanka yace huzn sunansa bakin ciki ko hazan bacin rai subhanallah ko kaga kunci ana a sanya mutum bacin rai ai da ka kalli fuskar sa zaka ga sunan zai mata tasiri bacin rai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a a anta sahal yace a kai dai sunan ka sahal saukin kai sahal sauki to abinka da abin nan maimakon ya hakura da sunan qala sai yace las sahal yace kai ina bana son sahal din nan saboda in aka sa mutum sahal yutsa kowa ma ya taka shi wa yumtahan kuma sai a wulakanta shi ta rena shi sa mutum sahal wanda ma bai sauye ya mangaje ka ture ka taka ka kowa ma zai mai da kai hankici ce shi ba ya san wannan suna a kyale masa sunansa jikansa sa'id bin musayib yake cewa fazanantu ni dai sai da na yi zaton annahu yusibuna ba'dahu hazuna ko huzuna ni na san bayan wannan kakan namu takaici da bakin ciki sai ya samu family din mu saboda sunan kakan kuma an canza ya ce shi baya son latsi ka a samu sunan da kowa ma daga jin sunan zai iya latsa shi kaji ba maza bai daya abu dawud ya sake kawo hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan al'asi ya canza sunan aziz akwai wani da aka sa masa azizu wa utila akwai wani shi kuma utila na jin mace ce kama annabi ya canza sunanta wa shaitan duwa'in nan sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kamar yanzu ne ai wanda ba musulmi bai musulunta ba in ya zo wani da kaji sunan zai kace a to wanda suna kake so a canza ma dan sai an yi wa sunan sai an canza masa suna wa hakam akwai wanda annabi ya canza masa suna daga hakam sunansa hakam annabi ya canza masa suna sallallahu alaihi wasallam akwai gurab kaji fa hankaka gurab annabi ya ce a canza masa suna akwai hubab za mu ji duk ma'anar waɗannan akwai hishab shihab kai shihab shihab harshen wuta kenan wasamma harban silman shi shihab sai annabi ya mai da shi hisham haji aka ce ya sunanka ce shihab harshen wuta annabi ya ce sunanka hisham wani shi kuma yazo ya sunanka yace fada annabi yace sunanka zaman lafiya silman annabi ya sa masa silm wani kuma sunansa al-muttaji haka wannan ya malalaci ne al-muttaji wanda yake kishin gida ko da yaushe a kwance yake shi annabi ya ce al-munba'id a a me zabura sunan ka al-munba'id sai a canza sai sunan sai a samar da opposite din suna akwai wata ƙasa ita kuma tusamma afara ana kiran wannan ƙasar afara sai annabi ya sanya wa har suna ba fa na mutum ba har sunan guri annabi inda zamanin annabi ne aka sa kuncin nan datin ya canza mata suna sallallahu alaihi wasallam ƙasa ce sammaha khadira an kira ta afara yace a wannan ƙasar ku daina kiran ta afara ku kira ta khadira ita ce koriya me yabanya me kaza kwa sa mata ke kasashiya busasshiya ƙasa kwa dinga noma wallahi no ƙasa tana cikin noman ku yana konewa ku sanya mata khadira wa shi'ibud dalala sammahu shi'ibul huda wani kwari ne shi kuma wai sunansa shi'ibud dalala kwazazzaban bata annabi ya ce a'a kar a ƙara ce masa shi'ibud dalala ku dinga kiransa shi'ibul huda wato kwazazzabo ne da kwari na shari'a wa banu zina akwai wasu su kuma ko kabila ce ko abin su kuma banu zina kaji ba banu azzaniya kai banu zaniya manzo Allah su ma sai ya canza musu suna ya sa musu bani banin rushda yace ba ƴaƴan zina ba dai ba ƴaƴan tazubar ba sai dai ƴaƴan shari'a wa samma bani gawiya bani rushda akwai wata ita kuma kabila ko wata unguwa sunansa banu gawiya ƴaƴan halakaku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ƴaƴan shiryayyu dai bani rushida an fahimta can da aka ce annabi ya canza sunan al'asi ya canza shi saboda ma'anar isyan saban Allah shine isyan to kuma daga nan al'asi take shi ko ko da yaushe alamun mumini da'a da mika wuya ga Allah kamata yadda an ji sunan mutum a ji wannan sunan yana nuna mutumin kirki ne shi mai da'a ne ga Allah aziz da muka faɗa a can da annabi ya canza sunan aziz me yasa ya canza li'anna al'izzata lillahi subhana domin izza wato al'aziz shine gagaraba don buwayayye to ba mai wannan sunan sai Allah ko wannan wato sufar Allah ce shi sufar bawa kaskanci yau haka aka san bawan Allah to shine mai sufantuwa da kaskanci az-zulla wal istikana wa utila wannan utila din da annabi ya canza ma'ana ha kun san ma'anar utila al-ashidda wal gilza kaushin hali da tsanani shine utila wa minhu qawlihim rajulun utullin utullin ba'da dhalika zanim ay shadidun ghalidun ba sauki mai tsanani ne mai kaushin hali shine ainihin wato me utla wa min sifatil mu'min kaga kuma siffar mu'mini allin wa suhula taushin hali da saukin kai wannan shine siffar mu'mini wa shaytan shi kuma shaytan fa shi kuma kaga an tsago kalmar shaytan ne daga ash-shatan ash-shatan kuma shine nisantar alheri shi yasa shaytan ya zama shaytan duk inda ake alheri baya gurin yana nesa da shi shi za ka kira shi shaidan to sai kuma ka zo ka sa a ɗanka shaidan duk inda ake allah san barka ba a gan shi ba sai gurin tir allah wadai allah a sha a nan za ka dinga ganin sa kai ka sa masa shaidan wa huwa sumul marid al khabib min al ins wal jin sannan duk mutumin da yake lalatacce mai taurin kai cikin mutane ko aljanu sunansa shaidan sai kuma ka ɗauki wannan sunan ka raɗa wa ɗa saboda an ce waɗal'u haka annahu ru'usu shayaɗin da aka je ka ɗauka ai duk wata kalma da ta zo cikin alkur'ani ba laifi kamar yadda na gaya maka satin da ya wuce wata yarinya sunanta sami'ina na ce ba wani sunan ta ce sunan kenan na yanka sami'ina na ce to ina kika baro wa tsana kuma wal hakam shi kuma a sanya wa yaro hakam shi ma bai dace da sunan yaro ba domin huwal hakimul ladhi idza hakama lam yuradda hukuma in k- alhakim ko alhakam shine mai hukuncin da ba appeal waye wannan Allah ne mai wannan suna in yayi ba wanda ya zai tada wannan hukuncin to sai ka sa danka wannan hukunci nawa zai a tayar kuma ka sa masa sunan da bai cancance shi ba wa hadhihi sifa wannan sifar ta alhakam ko alhakim la taliqu bi ghairillah ba ta dacewa a sanya wa wani in ba Allah ba yana ma daga cikin sunayensa alhakamu al'adam wa gurab kalmar gurab ma'khudun min al-gharb wa huwa al-bu'd ko dai nisa in ka ce wa danka al-gurab ka sanya masa suna to nisa kenan sannan kuma dabba ce mai mugun hali khabithu da'am mai nama marar kyau mara daɗi shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta a kashe algurab hankaka ko a cikin haramin makka aka ga hankaka annabi ya ce a kashe shi fil hill wal haram yayi kuma ka rasa sunan da zaka sa danka sai ka sa magurab hubab kuma suka ce wani nau'i ne na macizai hubab wasu kuma suka ce an ruwato al-hubab suna ne daga cikin sunayen shaidan ko kuma suka ce nau'i ne na macizai da ake kiransu a shayatin saboda hatsabibancin waɗannan macizan sai a kira su hubab wato shaidanu to daga nan ne ma faɗin Allah ta'ala ɗal'uha ka annahu ru'usu shayatin ash-shihab kuma ash-shi'la ko ash-shu'latu minan nar harshen wuta shine ashihab wani ya sa wa ɗansa shihab harshen wuta wannan kuma kai ka san wuta uqubatul lahi subhana abar azabtarwa ce da uquba ta Allah madaukakin sarki sai ka sanya wa ɗanka wa hiya muhlika muhlika kuma duk inda wuta take zaka konawa take halakarwa take sai ka sa wa ɗanka shihab sai ya zama muku gobara a gidan Allah ya kiyaye wa amma afara waccan kasar da annabi ya ji an sa mata afara ya ce a canza ta na'atul lil ardi allati la tambutu shay'an sifar kasar da ba abin da ke tsurowa a kanta shine afara sai kuka sanya wa kasar garin ku sai kuka sanya wa garin ku kuka sanya wa kasar garin afara kuna sanyawa shikenan kasa ce wadda ke kasashiya busasshiya jadba wadda ba ta ba wani tsuro ciyawa ko wani abu da za ga ya fito a kanta to kaga kuka sa gona kuka sa gari irin wannan suna kaga ai noma sai da hali sai dai ku dinga tashi ku koma wani garin ku yi noma ku tawo da shi fasammaha khadira ala ma'ana tafa'ul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata suna afara ai khadira kai sanya mata kore koriya mai yabanya mai kaza mai kaza to waɗannan kaga duk malam ya kawo mana su don mu san muhimmancin sunayen nan in ka haifi ɗa tambayi malaminka ya faɗi suna ka ma wasu akwai wasu sunaye da kake so suke maka daɗi ba laifi ɗebo sunayen ko guda nawa ne ka je ka tambayi malamai wai yaya wannan sunayen ya ma'anarsu kuma da kyau a sanya wa yara yanzu da yawa za ka ga yara su matasa suka je irin wannan karatun har da mata akwai wadda ta bugo min waya ta ce sunanta ta hiya da Allah za ta iya canza sunanta kuma tana ganin ku bace yau babanta laifi ba ya rasu amma kuma ga sunanta kuma dai tana son da gaskiya sunan nan tana so ta canza shi to za a ga irin wannan sai mutum ya girma kuma a sa shi aiki in ma ya haɗu da malamai yan take ya ce to sai kayan ka sabon sai kayan ka rago kuma shi sa tun farko ga wannan babun sunayen a tsaya wayannan sunayen da suke ta yawo ake ta jin su a yan fim din Hausa ko ake ta jin su a adabin kasuwar Kano din da ya kamata a yi takazanzan da su littattafan nan na hausa da ake karantarwa a tsaya a tantance in ka ji suna ko da matarka ce ita ma ta ji suna mai kyau tana son in kun haifi ɗa ko ya a sa to a lalubo ma'anar suna shin yana da kyau in yana da ɗauke da wata ma'ana mai kyau da wani kyakkyawan tasiri saboda ku yi wa yaron ku kyakkyawan fata daga sanya masa sunan ba ya tashi ku dinga fatan allah ya sa wannan sunan ya bi shi ya tashi a haka sai ya zama mai amfani mai amfanarwa amma ba sunan da kai kanka in an ce me ma'anar wannan sunan baka sani ba yanzu da Allah wannan da na gaya ma sami ina me sami ina mun ji shine sunan ma'anar sami'ina banda sunaye ire-iren waɗannan za ka yi ta jinsu mun ba da misali satin da ya wuce na'am a wancan wancan da yawa akwai afra suna jin sahabiya ce eh sahabiya ce waccan wadda kake magana a kanta afra ita wannan akwai alif da alhamza wannan kuma afra ce ta'un ce a- a marbuta afra wancan kuma afra akwai alif akwai alhamza wallahu ta'ala alam to sai mu tsaya anan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana na'am bawan mai budi alfatu budi kenan eh Rashid shi kuma malamai ma suna ta magana cewa a baya cikin sunayen Allah kamar yadda in ka koma cikin al-asma'u was sifat da asma'ullah da malamai suka rubuta ana ganin sai dai kawai ka sanya wa yaro rashid kaga shiryayye kenan ko wanda ake fatan shiryarsa eh domin akwai abin nan saboda wancan hadithin tirmidhi da ya kawo asma'ullahi al-husna 99 ya kawo abdurrashid ya kawo rashid to sun ce shi kuma wannan hadithin da yazo da waɗannan jerin sunayen akwai maganganun malamai a kansa wallahu ta'ala a'lam amin na'am kaman kaman zalla yau fa kaga eh amma baka zo satin mun da ya wuce ba ko ya uwa shi ne ne yasa dan dan eh ta'alamu law ta kaje wata ita kuma law ta'alamu eh akwai wa alamu kuma na san wannan akwai wa alamu eh akwai wata ɗaliba ma da na san sunanta wane ne akwai sunan nata sannan wa alamu na ce to sunan kenan na ce sunan kenan Eh, ko wa alamu anna maganin tumce ko kuma wata ce can daban cikin alkur'ani ne to ba mu sani ba waɗanda za shi kuma za ga yawanci alarmomi zai- sun- sun fi samun irin wannan to su kuma kaga yawanci su ma kawai imanin su ne da ƙur'ani suke ganin duk abin da ke cikin alkur'ani a iya ɗauka to kuma wani abu ma za a ga kamar gaba ce aka yanka ta ba a hada ta ba kamar yadda muka ba da misali lantana sai ka rasa ma'anar da za ka ba wannan saboda kalmar lantana lu ne ai. to da lantana lu din ma aka sa to kaga in ka hada sai ki ba da wata ma'ana amma lantana ba ba lantana la ba sai aka sa lantana wannan ni dai a iya yadda fahimta ta ba zai ma fassarwa to kuma gashi nan za ga dai akwai irin wannan sunayen da yawa amfanin dai wannan karatun da faɗakarwa ne da wayar da kai ɗan fodiyodi ya kawo mana waɗannan abubuwan don mu san yadda makamar abin take kuma suna ba wai ganin dama ba ne saboda ɗanka ne kai kama ka duk abin da ga dama ka yayi ka sa masa ko yanka a'a amana ce shi ma wannan sunan ka sa ka sa wa ɗanka suna mai kyau yana daga cikin haƙƙin ɗanka daga cikin haƙoƙin da ɗanka ke binka shine akwai sa masa suna mai kyau a nemi suna mai kyau a sa ma- a sa wa yaro na'am eh manubiya manubiya gun ina ji shi ba mun karanta satin da ya wuce manubiya su marakisiya ko su su wace ce zal- zal- zal- zal- zallaziya ne ko wace ce wace ce duk to shi kansa manubiya din gaskiya ne ban ma san man- mai ma'anarsa ba eh gaskiya ban san ma'anar kalmar ba ma ne rasika rasika ta Rasik. Bai. Kai, Allah ya sauke. Zai yayin an buɗe wannan babu zai mu kai karfe tara. Sunaye za ka yi ta ji iri-iri. To, akwai tambayoyi ban ma kula da su ba. Mun duba. a rike su kawai haka ta wannan tambaya ita ce take da alaka da karatun mu yace Allah ya maida malam gida lafiya ya maida mu gida lafiya gaba daya yace dan Allah menene fassara wannan suna kuma ya halatta a kira mutum da shi sauban sauban wannan akwai cikin sahabban annabi mai wannan sunan sauban akwai inda har ya tabbata cikin sahabbai akwai mai wannan sunan kaga da bai da kyau kamar yadda muka ji annabi ya canza wasu da yawa cikin sahabbansa suna da ya canza masa saboda haka dan kasa tauban ba ba wani laifi sannan tauban na ganin kamar sutura ne ko tufafin sawa daga saubu ne saubu an fahimta eh kaga sutura shi ma sanya wa mutum sutura ya kaga suna ne allah ya masa sutura ya rufa masa asiri ya kaga sai kuma jariya jariya shi ma ya halatta tun da kaga ga juwairiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa matarsa ma ya sanya wa suna daga barratu ya mai da ita juwairiya wanda wannan juwairiya din tasgiri ne na jariya kaman baiwar allah a takaice kenan sai humaira wannan humaira suna ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kiran na aisha da shi akan ka sanya wa yarka humaira yayi lakabi ne mai kyau saboda yanayin sifarta ko abin nan dinta ya zama haskenta yana hada da ja ne ko wani abu mai kama da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata humaira ma'ana yajja jam'i ne ko kuma tasgiri ne na ainihin humratu kaga ja kenan to haskenta farinta yana da cakuduwa yana gaurayuwa da jaja jaja haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata kamar yanzu a Hausa zaka dinga jin akwai wata sai a ce mata yajja shi ne humaira da aka kila ma kaga cewa yar taka da kaya fa fara irin wannan jajayen ne ka sa mata humaira kaga ta ci suna eh amma in iri na ce kuma kaga humaira to ta ci albarka wace amma dai kaga amma ba abin nan Allah ta'ala alam abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya yi assalamu alaikum wa rahmatullah